الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yau biyar ko yau an kai biyar ga azumi yau juma'a biyar ga watan azumi hijiriya 1445 kuma yau ne darasinmu na biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda muna nan cikin aya ta 100 da nawa ne eh aya ta 100 da nawa a wajen ku 170 yawa to wannan ayat 170 innama innama innama yace ce ayan innama harrama alaykum almaytata wad-dama wa lahma al-khinziri wama uhilla lighairi llahi wama uhilla bihi lighairi llah wanda ita ce muka fara bayani akan ta jiya kusan akwai dan gutsire kankani da ba mu kammala ba alarma karanta mana aya din insha Allah tabaaraka wa ta'ala na'am Allah subhanahu wataala yake cewa ma harrama alaikumul maitata abubuwan da ubangiji ku ya haranta muku mu'minai bayan ya ce muku komai ya halatta a gare ku to mushe shine aka haramta muku waddama da jini mun tattauna jiya mushe da jini da abubuwan da mun tattauna walahmal khinziri da naman alade alhanzir mun yi har naman aladen ruwa ma mun tattauna jiya ko wama uhilla bihi li ghairillah shine mun tattauna ba jiya wama uhilla bihi li ghairillah da abinda aka kururuta sunan wani Allah a kansa duk abinda zamu ci kururuta sunan Allah mu muke yi ko wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh ko wa kulu mimma dhukira ismullahi alayh duk abinda aka ambaci sunan Allah a ciki shi ana so a ci shi in an ambaci sunan Allah a ci amma wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh abinda ba ambaci sunan Allah ba kar a ci shi sannan wannan ayama ta ce wa ma uhilla bihi li ghairillah da duk abinda aka kururuta sunan wani Allah kar a ci shi uhilla al-ihlal asalin kalmar kenan al-ihlal ay raf'u saut ka daga sautinka wajen yankan ka kira sunan Allah ko sunan wani Allah to nan ana magana daga sauti wajen sunan irin sunan wani Allah a hallabi kaza ay rafa'a sautahu shine ka daga sautinka shi yasa zaka ji an ce izastahalla sarikan yaro kenan jariri ra ce izastahalla sarikan in ya fito yana yana kuka ay ihlalus sabi ay istihlaluhu wa huwa siyahuhu inda wiladati shine kukan sannan lokacin abin nan dinsa abdullahi dan abbas yake ce almuradu wa ma uhilla bihi li ghayri allah almuradu ma biha lil ansabi wal awthani shine wanda aka je aka yankawa gunki aka yankawa gumaka wanda aka yankawa gumaka haramun ne kuci ko kuma wanda aka yanka da sunan gumaka din a kira lata a kira uzza a kira manata a kira wani gunki da kursani cikin gumakan da suke zuwa su musu sujjada wannan ba za a ci ba sai ibn abbas Allah ya masa rahama abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa la ma zukira alaihi ismul masih ba fa ana nufin wanda aka kira sunan almasihu aka yanka ba in dai an kira sunan almasihu tunda ana maganan ba shi ake magana ba game da kristoci kenan in krista ya kira maka sunan masih shi babu matsala zaka iya cin kayanka kamar yadda ya tabbata a cikin qur'ani shi ma fadin Allah madaukakin sarki wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum al-ramma karanta min farkon aya ne
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ba mun ka- ka- mun karanta ma ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibat nan ma ba magana ana nufin aklu bane ana maganan aklu ne min tayyibat karkashin aklun kuma aka kawo maka almaitatu waddam kenan yanka ake magana ana za- kamar za mu ƙara bayani a gaba idan ana maganan abin da za a ci ana maganan abin da aka yanka kenan shine abin da ake magana ta'amul latina utul kitaba hillu lakum hakan ana maganan ta'am in ana maganan ta'am ismun lima yu'kalu wadhaba'ihu minhu duk abin da za a ci shine ake ce masa ta'am to Allah yake cewa uhilla lakumut tayyibat an halatta muku at-tayyibat mun yi maganar tayyibat jiya wa ta'amul ladina utul kitab abincin kristoci ya- ba yahude da banasari alhamdulillah Najeriya ba ba yahude amma muna da nasarawa masu bible abincin su in aka ce abinci ana nufin abin da za a ci da kuma abin da aka yanka shi ake nufi amma a wannan ayan imamul qurtubi yake cewa at-ta'amu abin da ake nufi ta'am shine ismu ma yu'kalu lima yu'kalu wad-dhaba'ihu minhu sunan abin da za a ci da kuma abin yanka sai imamul qurtubi ya ce wa huwa huna amma a wannan ayan khassun bidh-dhaba'ihi inda kathirin min ahli al-ilmi bit-ta'wil an keɓance shi ne kadai da yanka yankan kristoci za a ci ko ba za a ci ba ibnu abbas har yanzu dai wannan imamul qurtubi ne yake cewa qala ibnu abbasin ibnu abbas yake cewa qala allah ta'ala ba babban malamin fi tafsiri bane a zamanin sahabbai yana daga cikin ahlul baiti kuma yace ubangiji ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kar ku ci abin da ba ambaci sunan allah ba thumma istathna abdullahi dan abbas yace sai ubangiji kuma yayi istisna'i faƙala sai yake cewa mai ake nufi istisna'i exception ya ce ban da karkuci abin da ba ambaci sunan Allah ba akwai abin da za a ambaci wani Allah kuma shi za a ci shi saboda akan milla yake kuma ubangijin ne ya ce a ci shi shi ne ya kawo wannan aya yake cewa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum ayan da ke cikin suratul ma'ida abincin yankan kiristoci da yahudawa ya halatta a gare ku ya'ani har yanzu magana abdullahi da abbas abinda ake nufi zabihatal yahudiyyi wan nasraniyyi yankan krista ko ba yahudi ya halatta wa in kana nasraniyyu koda kuma shi wannan kristan ya qulu inda dhabhi a lokacin yanka zai ce bismil masihi da sunan jesus ya kira maka jesus ya yanka in ya gama ya gasa sai ka ce ba ni nawa ka ci kayanka ya halatta ku rike bambancin halacci da dacewa ku bambanta ku rike bambancinsu za mu zo mu ga fatawan malikiya a kai sannan ibn abbas yake cewa walau ko da kuma ce ya yi bismi uzairin da sunan uzairu ya yanka wadhalika li'annahum kanu yadhbahuna 'ala al-milla yace domin akan addini suke yanka suna da addini amma arne wanda baya zuwa coci baya zuwa ko ina mai bautan gunki wannan ba za ka ci yankansa ba wannan ba kirista ba ne ata ata ibn abi rabah ɗalibi ne na ibn abbas yana da cikin manyan ɗalibansa tabi'i ne yake cewa kul kaga umarni maki kul min dhabihatin nasrani ka ci yankan kirista wa in qala bismil masih ko da ya yanka da sunan jesus li'anna Allah ta'ala qad abaha daba'ihum domin Allah ya halatta mana wa kad alima ma yaqul kuma ya san me yake fada ya san yana fada akan addinin sa ne Qasim ibn Mukhaymira shi kan ai ya tsananta ma dan ya fito maka da halaccin a fili yace kul min dabihatihi ku ci yankan kirista wa in qala bismi sarjisa koda sunan cocin sa ma ya kira in dai ba gunkin cocin ya kira ba ai girmama cocin ne yasa ya kira coci din ai yana da abin da yake girmamawa ismu kanisatin lahu wannan zancen da muka fada ko sunan jesus aka kira shine maganan zuhuri imamu zuhuri wanda malikiya suke ji da kaulinsa wa rabi'ata da rabi'atul ra'ayi wanda malikiya suke ji da kaulinsa wa sha'abi wa makkul kuma an ruwaito daga abu darda daga sahabbai da ubada ibn samit duk ya halatta dan an ce ya halatta ba shine kuma nuna hankalinka ya kwanta ba kuma wanda suka faɗi halitta akwai wanda suka faɗi sabaninsu akwai waɗanda suke ga su kuma a'a ba a ci ba suka ce ba za a ci ba suka ce duk ba yahudan da kaji ya kira jesus ba za ka ci ba kuma su ma manyan sahabbai a ciki suka ce ba za ka ci ba a cikin sahabban akwai ali bin abi talib akwai aisha Allah ya kara mata yadda akwai ibnu umar shine maganar tawus da hasanul basri dukkan suka ce su ba za a ci ba imamu malik yake cewa ni ba na haramtawa amma fa ina karhanta a ci din malikiya kenan ba gashi ba an baka tsaka tsakiya imam malik ce ni ba zan ce haramun bane amma ba ni ba zan ce ba kamar yana nufin shi ba zai ci ba kenan shi bai ce haramun bane amma ba zai ci ba saboda haramtawa da halattawa al'amari ne mai girma mai tsanani yana da tsanani faman ittarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi wanda ya shiga bukatuwa na lalura na cin mushen ko abubuwan da aka haramta a can fala ismaili wannan babu laifi a gare shi ya shiga lalura laluran nan tana da bayanai a kanta har wanda aka tilasta shi ma lalura ne wanda aka tilasta shi ya shiga babin lalura to bana so mu fan fada da babi na lalura din wa man darra ghayra bagin wala adin fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim ne ko ubangiji mai gafara ne kuma mai rahama na'am mu ji aya ta gaba
innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi qulubihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamati wa la mm.
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗanda suke boye abinda ubangiji ya saukar na daga littafi Allah ya saukar abu ayi umarni ka bayyana sai ka je ka boye shi imamul bagawi yake cewa wannan ta sauko ne akan manya-manyan malaman yahudawa da shugabanninsu sun kasance almajiransu suna kawo musu kudi suna ba su kudi suna dan ba su dan kaso kamar da yadda ka san wasu malamai wanda ake kauce hanya ake mai da karantarwa neman kudi har sarakuna da sarakuna da shugabanni da manyan gari ake musu fatawa tasu in sun tashi ma za su ce bari mu tambayi malam walimu shine namu zai musu fatawan da ta yi daidai da su don ya samu tamani kankani wanda ba shi da amfani to haka wannan yahudanci ne to malan yahudawa sun kasance na ƙasa da su suna ɗan basu wani abu mun gane ko to in sun yi fatawa suka karanta musu abuwa suna basu to duka da malaman yahudawan da su mabiyan na ƙasa duk abin da suke fata shi ne annabin ƙarshen zamani ya zo cikinsu malamansu kuma sun san ba a cikinsu za a aiko ba suna sane sai aka aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba cikin su bane sai suka ji tsoron in suka karanta haka yanzu wani sabon customer suna tun dauka annabi ma mai tara kudin ne yanzu su nuna ga annabi shine shine annabin karshen zamani wayannan mutanen za su yaye gaba ɗaya su rore su koma gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka boye sunan annabi sallallahu alaihi wasallam suka canja suka cire shi a cikin littafin su su wa'annan mabiyan na ƙasa da suka duba sai suka ga sifar da aka faɗa mun gane ko ya saba daga sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙibinsa kaga kenan wannan malamin kiristocin sun ci nasara a abin da suke so sai Allah ya saukar innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗanda suka ɓoye abin da aka saukar musu na daga littafi ma'ana sifa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabta ta annabi din wa yashtaruna bihi suna suka fansar da wannan abin da suka boye din thamanan qalilan dan a basu dan su ci gaba da karban dan kudi kankani da mabiya suke basu ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an wannan ba abin da suke ci a wannan abin da ake basu sai wuta wanda yake nuna duk wanda zai je ta yin fatawa da ka yayi ta bada amsa da ka wani zaka ga ya bude group ya je kawai ta abin da ya ga dama ai ta masa tambaya tambayoyi masu hatsari masu girma yayi ta bada amsa da ka dan me dan kar waɗanda suke karkashin sa su watse masa ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar lalle babu abin da ake ci sai wuta waɗannan bayin Allah wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ubangiji ba zai yi magana da su ba ran tashin alkiyama wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama ubangiji ba zai magana da su ba ranan tashin alkiyama duk wanda aka ce ba zai Allah ba zai magana da shi ba ya samu matsala wannan yana tabbatar mana da ubangiji yana tabbatar mana da sifa na zance na ubangiji ubangiji yana yin zance sifa ce zatiyya sannan kuma sifa ce fi'iliyya me yasa muka ce sifa zatiya annallaha lam yazal mutakalliman wala zala wa lam yazal mutakalliman Allah mai magana ne amma kalamuhu yatakallamu mata sha'a wa kaifa sha Allah yana yin magana a san da ya ga dama ne amma lalle Allah mai magana ne wa kallama Allah Musa taklima ubangiji yayi magana da annabi Musa magana wala ba kullu fi butunihim illa an-nar ko babu abin da suke ci a cikin cikin su sai wuta wala yukallimuhumullahu ko ubangiji ba zai musu magana ba wasu suka ce a'a ubangijin zai musu magana zai musu magana amma maganan da za ta sa musu bala'i ne da bakin ciki saboda ai ubangiji zai yi wa mu'minai magana zai yi wa mu'minai magana ya musu magana ta mutuntawa ta kimantawa ta girmamawa amma waɗannan za a musu magana ta walakantawa ne haka ubangiji zai musu domin Allah ya faɗa ta lakhsa'u fiha wala tukallimuni haka Allah zai musu magana ta, tozartawa su kafire duk wanda ka ɗauka ya tafi amma dai galibi ana ɗauka cewa ubangiji zai watsar da su ba zai musu magana ba nan gurin malaman ahlus sunna kamar imamu shafi'i Allah ya masa rahama a tabbatar da sifatul kalam lillahi ta'ala yake cewa duk wanda aka kore ba za a masa magana ba saboda barnarsa mafhumul mukhalafa kenan an tabbatar za a yi magana ga wanda kuma ba shi da barna din ko ba haka bane yanzu na ce wancan bai kyauta min ba ba zan masa magana ba wancan kuma ya kyauta mai nake nufi zan masa magana to bangiji da ya kore wa'ancan ko da ba wasu ayoyin da suka tabbatar da Allah zai magana fa da ya kore ba zai wazo wa'ancan magana ba to ya tabbatar zai yi wa wa'annan magana kamar yadda ya faɗa game da kafirai game da ganinsa ran kiyama Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna lalle ran kiyama kafirai Allah zai toshe su ba za su ganshi ba kenan wanda ba kafirai ba fa za su ganshi wala yukallimuhumullah wala yuzakkihim ubangiji ba zai tsarkake su ba ai la yutahhiruhum min danasiz dhunub Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi me yasa ya suke ya suke
نعم وإن الذين اختلفوا
Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yuzakkihim wa lahum azabun alim ba zai tsarkake su ba kuma na suna da azaba mai radadi wayannan malaman yahudawan da ma malaman musulmai da suka dauki wannan layin boye abin da Allah ya saukar ko kin isar da abin da Allah ya saukar yadda ya kamata ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wayannan sune wanda suka musanya al-ishtira ana bi mana yani التغيير هو التبديل أولئك الذين اشتروا الضلالة أي أخذوا الضلالة بدل الهدى شيني التبديل كينا سكا تنجى شريا كوكما الاختيار دو أنا فسر شراك سوني وإن سكا زابي بطا akan gaskiya istaru dalalata bil huda wal azaba bil maghfira suka zabe a su shiga cikin fushin Allah da azaba maimakon a su nemi gafaran Allah suka zabi wannan fama asbarahum alanna fama asbarahum alanna ko wannan ma at-ta'ajjubiyya asbara me ne rabinsa ai shay'un ai ayu shay'in shay'un kai fama asbarahum ala nar ka ina mamakin da ina mamakin abin da zai sa su yi haƙuri su samu juriyar da za su zauna a cikin wuta wani irin kidahumanci ne da har za su yi haƙurin ɗan kuɗi ƙanƙani na duniya su yi haƙuri su je su yi zama madawwami har abadin abada na wutar jahannama wannan ba wanda suke ɓoyewa ba har masu cin haram har waɗanda suke mulkodiyo suke wane ne a ɗan kuɗin ƙanƙanin abin da a kwana goma ishirin na zaman duniya zai ƙare ka je ka yi zaman dindindin a wuta ubangiji a nan gurin yana mamakinsu wannan suka ce a ta'ajjubu da kuma a ta'ajib ta'ajjubun wa ta'ajibun menene ta'ajibun Allah yana gaya wa mumine yanzu ba kwa mamakin su shin ubangiji ma yana mamakin su ai wanne ne guda daya na ubangiji ne ko na mumine ne na mumine Allah baya mamaki eh wannan Allah ya tabbatar ƙur'ani wayoyi da yawa sun tabbatar ubangiji yana yin mamaki amma irin nasa irin nasa subhanahu wa ta'ala wanda ya daidai da shi ba mu san irin nasa ba sannan muminai ma ana nuna musu ku yi mamakin wa'annan ba za ku yi mamakin wa'annan ba da makamantansu mutumin da zai yi haƙuri ya ɗauki abu mai kyau ya kai a bashi mummuna sannan kuma ya yadda ko mai zai faru da shi ran kiyama ya faru da shi kowane irin azalimi fa haka ne kowane irin azalimi kamar ya yadda ko mai zai faru ran kiyama ba kiyama bane mu je mana kaga mutum ya rayu kaga mutum yana da shekara 75 75 kaga a fito ana kamfen da shi ana ba shi ƙwaya yana sha wai yana neman gwamna ko yana neman shugaban ƙasa kuma ka san wannan abu in ya zo zalunci zai babu wani ajanda ta talakawansa ba wasu ajanda ta mutanensa don Allah fa ma asbarahum ala na don Allah wannan ba za ka yi mamakin su ba shekara saba'in da biyar fa lokacin da akwai wani babban mai kuɗi a china Allah na manta sunansa babban mai kuɗi ne yana categorizing yadda ake neman kudi ya ce when you are 25 when you are 25 you must have your mentor follow your mentor ko shi ne when you are 25 follow your mentor when you are 35 practice what you are teaching what you are learning from your mentor but don't be independent if you are 35 practice what you have learned from your mentor but don't be independent when you are 40 be independent har ya zo in ka zama 60 go and relax in ka zo 60 relax yanzu ka koma ka je ka shekara 60 don girman Allah wani dukiya za ka je kake nema mai kudi ne babba yawwa wani ne sunansa mai alibaba jack mark ko jack mark mai alibaba ita za a yi after 60 me za ka yi kuma after 60 ai abin da ka yi a shekarun nan kuma yanzu ya dace to mu kuma musulmai lokacin da ka je 60 to ka zo shekaru na bonus sai ka koma ƙur'ani ka koma masallaci ka koma istighfari ka koma kaza eh sadaka kyauta zumunci wannan haka al'adunmu na hausa fulani suke dattijanmu suna wuce wannan to akwai ƴaƴansu da suke musu noma suke kaza za a dan ware kudin za a yi noman shekara yau ina za a ganshi ta'aziyya yau wajen janaza yau wajen gaishe da kaza yau wajen kaza yau gurin karatu qur'ani su a gaban su dattijan da suka tashi cikin mutunci kenan amma kana da shekara 75 a fito da kai campaign a zauna da shi a ce zo ya gana da mutane a ce wallahi ayi hakuri jama'a ba zai iya ganawa ba su gobe ayi ta shirin kwayan da zai sha dan ya fito ya gana da mutane kuma zai zama shugaban kasa ko kuma zai zama gwamna kuma kuna expecting zai zo ya muku abun kirki mace ne kasa ce wanda yanzu matasa ake pushing forward a ɗauko matasa dattijai kuna cikin ɗaki sai dai ku kira matsiyaci in yayi kuskure zo nan ku ce tun da kai haka Allah ya kai ina waɗanda muka tura ƙarƙashinsa ku je ku yi impeaching ɗinsa aikin ku ke nan state house ne senators ne shugaban ƙasa ya yi tsiya a ce ku je ku yi impeaching ɗinsa dama mu muka tura ku shi mun zaɓa muku shi dan kaza dan kaza amma da kai ake gogayya yau za a saurari maganar ka fama asbarahum alan nar don Allah wani abun ba zai sa kai ma kai ta mamakin su ba ذلك أنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبروا على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هكذا هو والعذاب بالمغفرة سيأكتمي فما أصبرهم على النار إن ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فأبن يدز يكي وبنجي شيئا سوق الدلتاف إننا قسكيا أما سوك كي سبق قسكيا تكي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب للي وإنم باين ألم da suka saba a cikin littafin suka harrafa shi suka ɓoye shi yahudu nasara da kuma ma wasu musulmai lafi shiƙaƙin ba'id lalle suna cikin saɓani mai tsanani kuma wallahi abin da yahudu da nasara suke kenan kar ku ga duk yadda musulmai muke rabe wallahi denomination denomination na yahudu nasara wallahi ya ninka na musulmai kuma rigingiminsu na kiristoci da na yahudawa wallahi ya ninka na musulmai sau ɗari kaza bayan za ka ji an ce wannan izala ma ta kasu daya da a and b wancan izala in ta gada ma ta taba wancan akan mimbari wannan ta taba wancan wancan ma salaf ne ya taba wancan wancan bene ne ya taba wancan wancan yan dariƙa ne ya taba wancan a dariƙan ma akwai a akwai b akwai c a cikin ta ma in an haɗu wata ran a haɗu a taba dan wancan wannan ya zagi dan wancan duk ba kuna gani hankalin ku na tashi ba wallahi bai yi rabin rabe raben kiristoci ba amma su in sun tashi a kar musulmai sai su dunkule sannan su masu hankali ne abinan rabe-rabensu a ƙasa suke tsiyarsu amma mu da ke akwai nau'i na kidahubanci in ba a yi sa'a ba malamin ma da kake zama a gabansa kai za ka rubuta a facebook ka ci mutuncinsa ka duba duk 'ya'yan banza na kiristoci malaman da suke tsiya kiristocinsu fastocinsu wa ka taɓa gani an sa a gaba ana zaginsa faston can yana zagin wancan cocin na cocin can yana zagin na can na can yana zagin na can tsiyarsu ta yawa yahudun nan da kuke gani a rarrabe suke fa na filistin nan da kuke gani duk a rarrabe ne yanzu saboda filistinawa ne suka hada kai amma kuna gani ana suna zage-zagen junansu kuna gani pastor yemi oshibanjo har ya gama vice president ɗinsa ka taba ganin gurum na kiristoci da suke tsire masa yanzu ya sauka lafiya amma professor isa alifan tamima a tambaya nake yi wanda har yau dinnan yana kan darasinsa har yau dinnan yana kan darasi ɗazun nan ya yi tafsirinsa da alkhairinsa ko ba haka ba ne dukkan kuma wani bai taso ko neman wani takara in na kirki ne to su ne za ka ga an zo ana taba su ana taba wancan ana taba wancan ana taba wancan ana taba wancan duk da cewa wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'idin haka suke kuma haka a rarrabe suna nan suna tashan wahala amma sun yadda su jure su ɓoye nasu ba za a gane ba don su biya bukatunsu na amalar ramma
واليتامى والمساكين والمساكين
ubangiji subhanahu wataala yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyina وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba wai kyautatawa ne kadai ba duk da cewa akwai dan bayani a nan gurin daga kan laysal birra an tuwallu wujuhakum wannan shine mun raba suratul baqara biyu daidai raba ta biyu daidai ta ɓangaren me ta ɓangaren rabin sura ɗin mun yi magana kan usuluddini ne da kuma tsiya na banu isra'ila ba yanzu muka gama ba wani lalzina talaufi ta bilfi shi kakin bai alaran momin kundu ba za ku kusan rabin ne za a kira shi gurin duk da cewa can ɗin ayoyin sun fi yawa da gan shi kamar rabin ne kuma hakan ne ma'aiko izu biyu da rabi to duk abin da ke baya maganar yahudu da nasara da shara'i da abin nan usuluddin da sauransu shine muka yi shi a baya yanzu abin da zamu shiga nisfi na ƙarshe har mu gama suratul baqara yanzu zamu yi ta yin ahkamut tashri'iyya ne ya ake sallah ya ake zakka ya ake zamantakewa ya ake aure ya ake idda ya ake jinin haila ya ake shika shikan in ya kai biyu ya ake yi ya ake shayarwa ya ake yin idda iddan na mutuwa da iddan na shika ko duka su ne za mu zo mu tattauna za mu zo harkar bashi za mu zo harkar riba kusan 75% na yanzu abin da ya rage abin da za mu shiga kenan to nan gurin sai Allah ya fara mana da maganan sallah arkanul iman da kuma abin nan arkanul islam sai dauki guda biyu shine as-salatu waz zakka Allah yake cewa laysal birra ba wai kyautatawa an tuwallo wujuhakum ba wai addini wai kana yin addini kawai an tuwallo wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi ku juya fiskokin ku gabar ko yamma ba abinda ake nufi a nan gurin shine yanzu mu ƴan Najeriya ina muke kallo mu yi sallah muna kallon gabar ko to wanda suke gabar da kaba ina suke kallo yamma wanda suke kudu da kaba ina za su kalla arewa haka wanda suke arewa yanzu in kaje idan kaje in kaje Madina ƴan Madina ai suna kallon ina ne suna kallon kudu in ka shiga madina kudu za ka kalla ka yi sallah in ka je makka kana zaune a masfala za ka kalli arewa in ka je abin nan anguwar kaza za ka kalli kaza duk za ka caccanja to Allah ya ce ba wai ku yi tururuwa na can su kalli can na can ba sallan nan ita ce addinin kawai in ka yi ta ka zama mai addini ba laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba wai kawai in kana sallah kana azumi wa'annan manyan ibadun mun kun san galibi galibi al'ummar mu yanzu kawai mutum ya dauka sallah ita ce addini in dai yana sallah ya samu kuɗi zai je yayi umra yana ga duk kuɗin mutane da ya sata duk babakere da yayi da duk zalunci da yayi daga yaji yayi umra in yana kula da sallar sa shikenan ba abin da zai faru ranar tashin alkiyama haka ake gani to shi yasa Allah yake ga mana laysal birra an tuwallu wujakum qibala al-mashriqi wal maghribi to yanzu zai ga mana menene albirr din walakin albirra man amana billah na farko kai imani da Allah kasa in kai imani da Allah kuma al-imanu billahi yatadammanu arba'ata ashiya akwai abu hudu da suke karkashin sa kai imani da Allah wal kitabi man amana billahi wal malaika wal yawmil akhir ko da ranan tashin alkiyama ina gaskiya ranan tashin alkiyama kai imani da ita ba za ka zalunci wani ba saboda kasan za a tashi ayi hisabi ba za ka yi ƙarya ba saboda kasan ubangiji zai tsaye ka ranan da tubular sara'il wal mala'ikaci ka yi imani da mala'iku ba ka ganin su amma ka yi imani da su ka yadda suna rubuta duk abin da ka yi ka yadda suna kallonka wal kitabi da kuma littafi nan gurin alkitab ana nufin alkutub ana nufin duka littattafan da ubangiji ya saukar wannan bigina da kuma annabawan Allah gaba ɗayansu ka yi imani da su sannan wa'atal mala ka ba da dukiyarka nan gurin a tsaya a ga haƙƙin dukiya ɗin nan wa'atal mala ka ba da dukiyanka dukiya ala hubbihi a lokacin da kake son dukiyar dukiyar da kake so ita ce zaka bar ba wacce baka so ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in dai kana so kaga ai laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi da yaka zo wa atal mala ala hubbihi tunda maganar birra ne can sai aka ce maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa atal mala ala hubbihi kenan ya zama da dukiyar da zaka bayar kana son ta ne shi yasa abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda lokacin da lantana libirra hatta tunfigo hatta tunfigo ma tuhibbun ya sauko ta sauko yace wallahi akwai wata baiwarsa ana ce mata surayya ne ina ji ko surayya suna mai kyau ne yace wannan baiwa shi shi a tsarinsa shine yana so ya yanta ta ya aure ta yace ana sauko yana kaunanta sosai ya ce ana saukar da lantana bira ta tun fi goma to hibbon ya ce sai yan tata sai ya nemi wani almajirinsa kawai auren masa da ita ya ce wala yana ƙaunarta ma ba yadda iya kawai saboda ya samu wannan falala to ka tashi kyauta motocin ka ba mai tsadar aka fi so ita za ka ɗauka ka baya a dukiyarka in ka tashi dukiyar da kake ga kana so kana ƙaunarsa shi za ka ɗauka ka baya ala hubbihi to suwa ake bawa zawil qurba yan uwanka na jini sadaka da zaka yi wa yan uwanka na jini annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ce sannan zumunci ce ita double take abu biyu take hadawa amma sadaka da zaka yi wani wanda ba dan uwanka na jini ba sunanta sadaka kadai kisa qur'ani sai fara da su kar ka zama inuwar giginya na nesa kan shata wasu su amfana da kai amma yan uwanka na jikinka wannan galibi yana faruwa musamman ga masu mulki su ji tsoron Allah musamman ga masu mulki sai ka ga mutum Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi nutsuwa a cikin dukiyarsa amma sai ka ji na gefe suna sa masa albarka ka je ka samu mutanen gidansa wallahi wani sai ya je waɗanda ake basun yake bara a jikinsu wani babban mai kuɗi ne amma jama'a suna amfanuwa amma yan wansa ba su amfanuwa da shi to za a ce zawul qurba na jini wal yatama da marayu su ma marayun naka ake so ka fara da su dan uwanka ya rasu ya bar marayu yan uwanku na jini sun rasu sun bar marayu ka fara da su sannan ka je marayu na nesa wal masakina da miskinai wabna sabil da kuma matafiya matafiyi idan yazo guzurinsa ya yanke a taimake shi wasailina da kuma waɗanda suka shiga halin kakanika ya kai har sai sun yi roƙo da masu roƙo amma waɗanda suka shiga halin kakanika yi shi yasa hadisin Abu Bishr Qabisa Qabisatul Hilali wanda Imam Imam Muslim ya rawaito hadisi din yake cewa na shiga tahammaltu hamalatan na dauki hamala me ake nufi da hamala shine wani mutum ya shiga bashi ya dabaibaye shi ko ya shiga masifa za a hala za a cutar da shi sai ya zo ya ce ya jama'a wanan nan da ya shiga matsala kudaden su kudaden ku ke hannunsa daga yau kar a tambaye shi ni zan biya akwai kwangilan da nayi nan da wata uku za ta fito kun yadda suka ce mun yadda yace to ku tafi kar ku sake tambayansa shi ya zama hada ni na zama bawa nan da wata uku kowa ya zo ya karba aka zo wata uku sai kwangilan nan aka yi ce ai an samu matsala ba za a biya ba an samu problem an samu kaza an samu kaza shi ma sai ya zama za a zo a dauki belinsa ko to annabi ya ce wannan bawan Allah shi ya halatta ya yi roƙo don ya biya bashin wancan ba don maslahansa ba shi sa shi ƙabisat hilali abu bishir da ya shiga wannan matsalar ya zo jami'a ya maza Allah na ɗauki nauyin bashin wani amma na kasa biya ka taimake ni sai annabi ce zauna a gurin bari a kawo maka dukiyar sadaka za mu baka ana kawo dukiyar sadaka sai annabi ce amma saurara kasancewa roƙo ba ta halatta ba sai ga mutum uku na ɗaya ga mutumin da ya shiga irin halin da muka faɗaɗin nan ya halatta ya roƙa amma daga ya gama biyan bashin ya kame in kwa ya gama biyan bashin ya ci gaba da roƙo to wannan wutar jahannama yake ci suhutun annabi ya faɗa sai ya ce sai na biyu sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na biyu mutum ne wanda ja'ihatun ta same shi fashtahat maluhu masifa ta zo sai ta mamaye dukiyarsa babban mai kudi ne ta mamaye dukiyarsa ya shiga wani irin hali ya zo yana au mutumin da yake kashe 300,000 a wata a gidansa ya zama da ta ci taudan tana masa wahala kaga wannan ya shiga mawuyacin hali aka ce to irin wannan ya halatta ya nemi dan baran abinda zai dan yi balansin din abin cikin gidansa da talaucin gidansa sai abu na uku mutum na uku shi kuma wanda talaucinsa da yayi yawa ya ki yayi roƙon hatta shahidat lahu salasatun min zawil hija min qaumihi ku ga taqayyidin da annabi yace har masu hankali zawul hija sune al'aql yace har mutum uku masu hankali suka tashi na daga yan uwansa na jiki da na jikinsa malamai suka ce bari ku gane fasarar yan uwa na farko su zama da 'yan uwansa ne da suka san halinsa na biyu 'yan uwansa a harkar dukiya sun san crisis da dukiya su suka gane wannan in ba a taimake shi ba zai salaka su zo su gaya mutane ku taimake shi su ce ka je ka roƙi wani da wani shi ma annabi ya ce in ka roƙan ka biya buƙatanka ka kuma ƙara roƙo to ka ci wutar jahannama wasa'ili da kenan shi sa dan an ce ka yi roƙo malamai za ka samu a ƙarƙashin wasa'ili na sai su ce wanda ya shiga laluran ba yadda ya iya roƙo kenan amma mu yanzu har halatta ta ake yi har an mai da ita ma ibada nemo yara suna bara a ce wai bautan Allah suke da wannan roƙon to ai waɗanda ake kafa dalili da su su ne ahlus suffa mutanen annabi ba sa roƙo ai ka koma ayan bana alarma la sannaha ilhafan dinnan ya take ne kan farkonta
يقتلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف to tsaya a nan gurin sadaka ana ba da ita ne lilfuqara'i ai maganar sadaka ake ga fakirai lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah wanda suka kame kansu suka killace kansu fi sabilillah don neman ilimi da neman karatu da yin ibada suna so su ɗauka kuma su buga su nausa cikin duniya su karantar shi sa annabi yana rasuwa wa'annan ahlus sufa din watsewa suka suka shiga duniya karantarwa dama abinda suka zauna kenan usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi ko ba za su iya tafiya su su je su yi kasuwa a bayan ƙasa ba in ko suka tafi to darasin gaban annabi zai yanke yasa ɗaliban da suka bada kansu suka zauna suna neman ilimi sun bada kansu don kula da 'ya'yanku ku yi ƙoƙari ku kuna ba su sadaka kuna taimakon su malamanku da suka tsaya suka bada time ɗinsu wajen karantarwa kai da Allah ya maka rufin asiri ta ina ka taimaka wa wannan karatu in ka bashi wallahi ba malamin ka bawa ba karatun da zai isar kaiwa amma wani sai su ɗauka su ba malami su masa gori bai dace ba ga almajirai nan ba mun san me ake me ake ciki ba malam salisu ba ga karan ba barista ba ga ku ba a majalisin da muke karantarwa littafi in muka canja muka gama littafi muka sa littafin dubu uku wallahi wani dalibin wallahi wani dalibin sai a yi wata bai saya ba yana jiran 3000 sai ya dau salary haka ne ko ba haka bane to barista ya ce dubu ɗaya ma a majalisi 1000 yanzu don Allah wani mai kuɗi ya zo ya ce ɗaliban majalisin nan su nawa ne a ce su ɗalibanmu duka-duka ba za su fi ɗalibai sittin ba kuma galibi ɗaliban nan za ka samu wani limamin masallacin juma'a ne wani mai da'awa ne yanzu akwai cikin ɗaliban da muke karatu da su akwai bawan allah da na san lasiye dubu sha biyar yake nema zai shiga ƙauye kai ka sani barista zai shiga ƙauye 15,000 fa masu kuɗi su bi majalisa na malamai mana ba ka ake a saudiya ba na ba ku labarin shek abdul musin abbad shek abdul musin kana majalisinsa wani zai zo ce da littafin ɗalibin da zaman da yake da iyalansa duk wata ga gurin da na ware je karbi shinkafa ya karbi nama ya karbi madara ya karbi kaza sannan akwai allowance duk wata dubu saba'in saba'in kai kumbacin kudin najeriya shi bukatan ladan da ake samu na karatun yana kwance na harkarsa shi ma yana kwasa amma yanzu a bawa albajiri a masa gori lokacin in za ka yi maka ɓoye ka zo ka ce majalisun su nawa ne menene bajan na littafin da suke bukata a shekara wallahi tallahi wani bai fi kudin cefanen gidansa na wata uku ba wani mai kudin zai gama da wannan majalisun kakaf duk majalisan da malaman nan suke karantarwa in ka bi ɗaliban nawa ne kamfen kaɗai an fita kamfen kudi nawa ake zubarwa ka ba da kudin kuma a ƙi zaɓen kan kuma ya tafi a banza amma almajiri in ka ba shi ko bai zaɓe ka ba ka san baka zubar a banza ba to ba su da kwakwalwa to ma asbarahum alan nari Allah ubangiji ya fi mana gaba daya to wasailina masu roƙo mun faɗe da ake wa fir riqabi sai kuma bayi sai bayi musulunci a musulunci addini ne mai rahama kun ga mu a addininmu bauta warware ta ake yi saɓanin addinai na me saɓanin addinai na baya yanzu duk wanda yake zagin addininmu muna da kaza muna da kaza bai san yadda addinin yake ba arriqab yanta baiwa da fakku raqaba da kuma menene maganan maganan maganan prisoners maganan prisoners yanda musulunci yake cewa duk wanda yake gidan prison musulunci yana kwadaitar aje a duba meye matsalarsa in bashi ne a biya masa a fitar da shi wani aikin musulunci kenan ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما من اسيرا فرسنا هذا شيء addinin mu wanda arriqu ma'rufun min aqdamil usul qabla al-islam bautarwa wani abu ne wanda tun kafin musulunci an san shi jahiliya ana bautar da mutane musulunci da zai nuna babu bautarwa Allah ake bautawa misra an san bautarwa na fir'auniyya alfir'auniyya alfir'auniyya yadda fir'auna yake bautar da mutane a daula ta ashur da daula ta faris da daula ta romaniya da byzantiyya dukka waɗannan dauloli ne waɗanda aka san su da bautar da mutane amma musulunci ba wata mu'assasa ce ta bautarwa ba mu'assasa ce ta yantawa balma musulunci yana kira zuwa ga yantawa din wa fir riqabi da bayi musulunci yana so abin nan a kyautata musu to sai dawo rukunan musulunci sai ce wa qamas salata a tsaye da sallah wa ataz zakata a bada zakka to in kun duba a baya wa atal mala yanzu ana nuna mana wani aikin wajibi ne a bada dukiya sai kuma ka zo azzaka mai bambancin dukiya ta farko da mai bambancin zakka a nan gurin dan a nuna maka banda zakka akwai haq akwai haƙƙi na talakawa akan mai kuɗi banda zakka kar mai kuɗi ya ce na ware zakata a dukiyata miliyan 100 din nan abun fa ba wani kuɗin kirki bane fa wallahi ba wani kuɗin kirki ba zan kaji ana ta maganar zakkan nan da masu kuɗin nan ake tada hankali ba wani abun kirki bane fa duk miliyan 1 nawa ne kuɗin zakkanta duk miliyan ɗaya nawa ne kudin zakanta dubu ashirin da biyar ba dubu ashirin da biyar 2.5% ne to yanzu ko miliyan ɗari kake da ita diba by 100 ne ko times 2.5 miliyan ɗari kasan nawa ne zakanta miliyan biyu da rabi wallahi tallahi miliyan ɗari kudin zakanta 2.5 to banda wannan haƙƙin Allah na zakkan to ka sani dan ka fitar da shi fa baka gama tsira ba in har talakawanka suna cikin bukata to kuma sai ka ƙara fitar da wani ƙari akai kaga kai abin da zaka iya in duk masu kuɗi za su ke wannan ayyuka din wallahi kun ga inflation da ake fama da scarcity na abinci da wane ne da wane ne wallahi sai ka sai ka neme shi karasa yanzu wannan azumi din dole mu yi addu'a ga bayin Allah da suka ba da gudunmawa sosai akwai bayan Allah wasu shugabanni ne wasu masu kudi ne kamar a Kano akwai wanda sun yi kokari sosai kamar a Katsina akwai bawan Allah da ya kokari tirela 50 ya saya shi kadai a duk mota guda ɗaya tana cin buhu 666 ya tuna wani dan uwansa dan siyasa ya ce a saka da sunansa a rabar to yanzu misali wancan yayi wani a can yayi wani a can yayi ya duba yanayin azumi ayi a rabar mafi karanci ko da 20% na shiga kasuwa ya rabu ya ragu inflation za a samu ko deflation deflation dole ka ga ana sayan kayan ka 100% yanzu ka ga an koma 80% ai za ka shiga tetayin haka sannan za ka fara tunani to yanzu tun da azumi an raba abinci anya bayan sallah kuwa yadda suka yi nan ba daga waje ma za su kawo ba kuwa sai ka ji na sto an fara cewa mm bari ka gani ni barin yi hankali barin fara fitowa daga nan shikenan an samu hanya ta deflation
hmm?
na'am wa atal mala ala hubbihi zaw- wa qamas salata sai aka dawo rukunin musulunci kuma mun yi rukunin imani anan rukunin imani laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina sai aka guda biyar ko saura guda daya guda ɗayan kuma sai ka ɗauko shi a wata aya inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin shine imani da kaddara khairihi wa sharrihi anan gurin kuma sai aka ce wa aqamas salata tsaye da sallah wa atar zakata a baza zakka ko walmufuna bi ahdihim sannan kuma sifansu su ne masu cika alkawarinsu idan ahadu in sun dau in sun dau alkawari in ka dau qur'ani ka rataya ka ce zan yi aiki zan yi adalci zan kawo ruwan sha ba zan nefa ba za a dauke dauke wuta ba a matsayin shugaban kasa a gwamna kuma yanki na zan yi iya kokari in baka cika wannan ba ka san zaka tashi gaban Allah da talakawan yankin ka kuyi shari'a game da zafin da suka ji ulsan su ya tashi malariyan su ya tashi wallahi sai kun tsaya gaban Allah ka riga ka dauka ne yayi kaga masifa ce masifa ce wal mu'minu bari idza ahadu was-sabirina nan gurin mufuna bi ahdihim da aka ce mufuna al-irabi sai a ce was-sabiruna sai zama wal matuf amma nan an yi masa nasba lil iktisas wai ayu akhussu as-sabirina saboda girman hakuri su sai aka ba su kasra maimakon a ba su damma haka masu hakuri kaga duka fa ba sallar mu yanzu ake magana ba ubangiji ya ce ba fa sallar nan ita ce addinin kare ba a'a ka zama mai cika alkawari ka zama mai haƙuri fil ba'sa'i a lokacin talauci waddar ra'i da rashin lafiya wa hinal ba'si da lokacin tsanani na yaƙi ko na yunwa ka zama mai haƙuri kada haka malaman tafsiri suka fassara al ba'sa al faqr ad-darra al marad hinal ba'as lokacin yaƙi in tsanani yayi tsanani to mu yanzu ba yaƙi amma ai gashi nan kaya sun yi tsada da sauransu wa hinal ba'as ula'ikan ladina sadaku to waɗannan fa su ne musulman gaskiya ba wanda suke sallah suka ɗauke ta sallar ita ce musulunci ba ula'ikan ladina sadaku wa ula'ika humul muttaquna ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina in ka hada ayan zaka ga can ana maganar sidq ana maganar at-taqwa to ula'ikan ladina sadaku wa ula'ika humul muttaquna ya ayyuhan nabiyyu taqillaha kaga fa annabi ake magana to in baka yi wannan ba baka ciki kuma kowa zai gwadanta iya iya gwargwadonsa tsakaninka da matarka kai iya abin da ka san Allah in ya tashe ka zaka bada amsa tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da abokinka tsakaninka da wanda ya baka amanan ajiyan kuɗi tsakaninka da wanda kai kaza tsakaninka da wanda za ku yi kasuwanci tsakaninka da wanda ya aike ka siyo min abu kaza ka sayo eh kuɗi ya saura ya za a yi da kuɗin ya za a yi da cikaton ba naka bane abu kaza ya karu ya aka yi da kuma ƙa'idodin aika suna nan wanda ba babin tattaunawa ta bane ga kuma lokaci ya zo na tsammaci insha Allah za mu shiga ayin ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatl babi na qisasi wanda insha Allah ta'ala gobe za mu shiga babin Allah ya mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh